الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 24 ga watan sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma 27 ga watan uku shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihin kafin darasi na yau muna da tambaya ɗaya kamar yadda wani dan uwa yake cewa mace ce ce take da jinjiri take shayar da shi kuma ga wata na ramadan ya tunkaro menene yake kanta to abu na farko dai abinda muke so mu sani shi azuntar wata na ramadan ga dukkan musulmi wanda yake baligi mai hankali matukar wani uzuri bai gitta masa ba daga cikin uzurran da suke ba da damar ajiye azumi to wajibi ne ya azumci wannan wata da zaran ya samu labarin cewa wata ya tsaya sawa'an shi ya gani da idansa ko kuma labari aka bashi na cewa wata ya tsaya kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa faman shahida minkum shahar falyasumhu duk wanda ya halarci tsayawar wata daga cikinku ubangiji ta'ala ya ce ya azumce shi ma'ana wanda ya halarci tsayawar wannan wata na ramadan ubangiji ta'ala ya ce ya azumce shi ma'ana watan ramadan ya kama kana cikin ƙoshin lafiya a matsayinka na musulmi mukallaf ma'ana baligi mai hankali baka kan halin bulaguro baka cikin yanayi na rashin lafiya idan mace ce ce ba ta cikin jinin al'ada ko jinin biki to wannan wajibi ne mutum ya dau azumi to don haka ita mai shayarwa haka ita ma mai ciki idan wata na ramadani ya kama za su jarraba yin azumi idan suka ga suna kai wannan azumi lafiya kalau babu wata matsala tattare da su da wannan su tabbata dole ne su ci gaba da yin azumi amma misali ita mai ciki ta ɗau azumi daga kwata-kwata ba ta iya kai wannan azumi ta karya shi ko kuma da kyar take kai wannan azumi to a nan allah ya mata rangwamen aji wannan azumi haka ita ma mai shayarwa idan ta gwada yin azumi ta ga cewa takan wahala a sababin tsotsar da ɗan yake mata ruwan jikinta ya kankane da kyar take kai azumi ko kuma shi yaron kwata-kwata baya samun nonon da zai sha idan ta wuni da azumi ko kuma nonon baya wadatar shi yakan yi ni yana kuka to anan ita ma an mata rangwamen ta ajiye azumi to mai ciki da mai shayarwa idan sun ajiye azumi menene yake kansu magabata suna da maganganu guda biyar akan wannan mas'ala illa kasancewar magana mafi rinjaye iya abin da yake kansu shine ciyarwa kuma ba maganin ramuwa da mai ciki da mai shayarwa idan suka ajiye azumi a sababin wannan ciki da sababin wannan shayarwa magana mafi rinjaye iya abin da yake kansu shine ciyarwa a madadin kowane yini mudu ɗaya takne na abinci shinkafa ko alkama ko masara ko hatsi ko wake in kwa aka yi ƙoƙari aka ba da fala ɗaya ta abinci wadda za ta iya ƙosar da mutum to wannan an kyautata domin shi miskinin an isar masa ɗawainiya ta sarrafa abincin kuma shi ne iya abin da yake kansu kuma ba maganar ramuwa a magana mafi rinjaye to amma kar azumi ya kama ta ce a aini yaro gare ni ina shayarwa azumi bai hau kaina ba ko ita ta ce a ni ciki nake da shi azumi bai hau kaina sai sun jarraba yi in sun gwada yi sun ga suna kai azumi lafiya kalauto ba maganar aji amma matukar akan takura in ma ita yaron da take shayarwa ko kuma ita kin kanta mai shayarwa kin ko ita wannan mai ciki to anan za su iya ajiye azumi rangwame ne na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisai ne ingantattu daga abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda mai ciki da mai shayarwa idan suka ajiye azumi iya abin da yake kansu ciyarwa ba maganar ramuwa darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna bi cikin kitabul umuril manhiyi anha littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na al'amuran da aka yi hani game da aikata su darasi da ya gabata mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin yin algushi da yaudara bayani ya gabata idan aka ce algushi algish shine algish a larabci haɗa mai kyau da lalatacce wannan shine ake kira algish ka haɗa mai kyau da lalatacce ka sayar ma mutum to duk abin da ya kasance akwai ha'inci a cikin shi ma'ana mutum ya baka amana ya amince maka kai wani abin da za ka yaudare shi to wannan haramu ne wanda shi algushi nau'i ne daga cikin nau'ika waɗanda suke na yaudara don haka shi musulmi abin da aka san shi da shi shine gaskiya a cikin lamarinsa a gane ko gaskiya in abu ne ka sayar ma mutum abu ne wanda yake tacacce gangariya in kuma kana da mai kyau kuma kana da mara kyau to kada ka gauraya su kowanne ka bar shi a matsayinsa in mai saya ya zo ka faɗa masa wannan tacacce ne mai kyau ga kuɗinsa kaza wannan kuma yana da illa shi ma kuɗin shi kaza in ya so kuma ya tsaya ya nazari ya ga wanne ne yake wanne ne ya dace masa ya saya amma ka yi rufa-rufa mara kyau ka gauraya shi da mai kyau ya ɓace a ciki ka sayar ma da mutane wannan haramun ne shi ne ake kira algish kamar yadda hadisin da malam ya zo mana da shi a ƙarƙashin baban hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda yake faɗa wani lokaci manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a cikin kasuwa ya wuce da wata tuliya ta abinci a gane ko idan aka ce tuliya ma'ana da ake shimfiɗa wani mashimfiɗi a tila abinci a kansa fa'adakala ya da kufiha manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya nutsa hannunsa wato a cikin wannan tuliyar mi ya biyo baya fanalat aswabi uhu balala ya tsotsin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ji wani ta nema wani damshi a can ƙarƙashin abincin faƙala sai manzan Allah ya faɗa ya ce ma haza ya sahiba ƙwa'an ya kai mai sayar da wannan abinci wannan kwa mai ne ne ƙala sai ya ce asabat sama'u ya rasulallah ya ce ya manzan Allah ruwan sama ne fa ya taɓa shi kaza Allah sai ya ce da shi a fala sha'altahu fawqa ta'ami hatta yarahu an-nas shi wanda ruwan saman ya taba mazan Allah ya ce me zai hana ka sanya shi a saman abincin ya zamanto shine a fili dan mutane su gani su san da cewa yana da illa in suna so su saye shi da halin shi me ya hana ka yi haka mazan Allah sai ya ce man gashshana falaysa minna duk wanda ya mana algushi ya haɗa mai kyau da mara kyau ya ha'ince mu mu jama'a ta musulmi maza Allah ya ce baya tare da mu don haka wannan yana nuna mana algushi haramun ne haɗa mai kyau da mara kyau ka sayar ma jama'a haramun ne don haka in hajarka tana da illa dole ka bayyana ma mai saya cewa kayan nan nawa kaza ne fa yana da kaza yana da kaza in ka taɓa yi masa gyara ko ka taɓa buɗe wasu abubuwa to ka faɗa masa gaskiya amma na ka lullube ka rufe masa sai bayan ya saya ya je ya ga cewa abin nan fa yana da illa an taɓa yi masa kaza to wannan haramun ne ka ha'ince shi shi ne dai ake kira tadlis ma'ana ɓuyan aibi kitmanul aibi kamar yanzu misali mutum sai ya sayar maka da babur ya ce maka a ai wannan motar ɗin shi ba a taɓa buɗawa ba ko mota ya sayar maka cewa ai ba a taɓa mata kaza ba a taɓa mata kunce-kunce ko ya sayar ma waya cewa wannan lafiya kalauce ba a taɓa buɗa ta sai bayan wani ɗan lokaci ka saya kaga cewa wannan abu an taɓa buɗa shi to wannan haramun ne ana kiran shi ta dilis in ka gaya ka sayar ma mutum abu a matsayin cewa lafiyayye ne ba a taɓa yi masa komai ba da ya je ya buɗa da ya je sai ya ga cewa an taɓa shi to a nan shari'a ta ba shi damar ya dawo da wannan kaya ya karɓi kuɗin shi ya baka kayanka saboda ka ha'ince shi baka gaya masa ba iya haƙiƙanin gaskiya don haka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ɗauke albarka daga cikin cinikayya da saye da sayarwa na yau da gobe rashin yin gaskiya domin yana daga cikin sababin abin da ke saka albarka a cikin kasuwar bawa shine yin gaskiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake faɗa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيئهما وإن كتما وكذبا مهكت بركة بيئهما أو كما قال maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa mai saye da mai sayarwa suna kan zaɓi a zartar da wannan ciniki ko kuma a fasa malam ya tafarraka matukar ba su rarraba ba idan mutum ya zo kan kayanka kuka yi ciniki ya ce ya saya kaza ka sallama masa ka karbi kuɗi ka ba shi kaya to ko zaman awa nawa kuka yi in dai ba ku rarraba ba to yana da damar cewa kai ba ni kuɗi na na fasa kai ma kana da damar da zaka ce ba ni kaya na karbi kuɗinka na fasa domin maza na sana da salama shari'i ya mana cayi malam ya tafarraka matukar ba su rarraba ba kowa a cikinsu yana da zaɓi wannan shine ake kira khiyarul majlis zaɓi na mazaunin ƙulla ciniki shi mai kaya yana iya cewa ya fasa matukar ba a raba ba shi ma mai saya yana iya cewa ya fasa ko awa nawa aka yi to amma bayan an kashe ciniki ya meka maka kuɗi ka karɓa ka ba shi kaya ya fita idan ya dawo ya ce ya fasa duk inda za a je a je ciniki ya riga ya tabbata shine suke faɗa ai kasuwa gaskiya ce ba karya ba eh haka ne sai dai allahumma a nan in ya yi nadama akan wannan kaya domin ya ga wasu wanda yake so kalan da yake so wanda ya fi wannan kin to anan sai dai ya zo ya lallashe ka ya nemi ka rangwamta masa wannan ciniki cewa da Allah wannan kaya ya karba ya baka kudin kaɗan ja hankalinsa ya rangwamta maka idan ya rangwamta maka wannan ya kyautata kuma shi ma sakamako Allah zai rangwamta masa laifukansa kamar yadda ka'ida ce aljaza'u min jinsil amal yadda kai haka za a ma in ka rangwamta ma dan uwanka musulmi ubangiji ta'ala zai rangwamta maka amma hadisin da ya zo akan haka shi wannan hadisi bai inganta ba wannan kuma shine ake kira al'iƙala zuwaɓewa ko kuma ka ce rangwame a wajen ciniki bayan ciniki ya tabbata shi mai kaya ya zo ya lallabe ka ya cewa na da allah kayan nan da na sayar maka da su wallahi ina da buƙatar su dai kawai dai wani uzuri ne ya sa da Allah ina buƙatar ka rangwamta mu wannan ciniki in maida maka kuɗinka ka bani wannan kaya nawa to a nan sai ka rangwamta masa ka karɓi kuɗinka ka bashi ko kuma shi wanda ya saya ya zo ya nemi rangwame abun wanda ya saya cewa da Allah wannan ciniki wani ina neman da Allah a rangwamta mun a tada wannan ciniki amma na ka zo kawai gatse gatse kai masa tsaye ka ce ka fasa wannan bata mata so ba duk inda za a je a je in dai shari'ar gaskiya za a yi to yadda wanda yake cikin kabari ba zai taso ba wannan ciniki shi ma ba zai tashi ba saboda ya tabbata a shari'a to shine a ka'ida shine manzo sallallahu alaihi salama sai ya ce dan haka ibnu umar in kun kulla ciniki da shi sai ya tashi ya yi taki ɗaya biyu ya yi gaba in ya so yana da nihin zama sannan ya dawo don kar makata da wannan ciniki to shi ne maza salama sai ce fa in sadaka wa bayyana in suka yi gaskiya a cikin cinikayyarsu suka bayyana hakikanin lamari kowa ya yi bayani da shi mai kaya da shi wanda yake mai sayarwa da mai saya misali ya gaya maka hakikani kayan nan lafiyarsu kalau kuma kaza ne kai ma kai masa gaskiya misali a ce nan ana cinikayya da sefa sai ka ce naira kake da ita ba ka da sefa sai ce to da Allah wane nawa canji yake ka gaya masa hakikanin gaskiya ba ka ɓoye masa ba to Allah zai sanya albarka shi wanda ya sayar da wannan kaya Allah zai sanya albarka a cikin kuɗin da ya karɓa zai amfana da su kai da ka sayi kayan Allah zai saka albarka kai ma ka amfana da wannan kaya da ka saya sai ya ce wa in katama ya ce in ku suka ɓoye lamarinsu shi ya ƙi fitowa ya yi bayani na gaskiya shi ma ya ƙi yin bayani na gaskiya maza Allah ya ce wa kaza ba suka ma juna ƙarya maza Allah ya ce muhikat barakatu bai ihima za a shafe albarkar cinikinsu don haka dai a takaici abin da muke so mu sani algushi yana ɗaya daga cikin abin da yake ɗauke albarka daga cikin cinikayya za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب تحريم الغدر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا آهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم أنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند عند عند أسته يوم القيامة yurfa'u lahu bi qadri qadrihi ala wala gadira a'zamu qadran min amirin a- min amiri amma rawahu muslim وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤده أجره رواه البخاري malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na haramcin yaudara idan aka ce yaudara wato shine warware alkawari mutum ya yadda da kai ya amince maka kun kulla alkawali ka ɗau lumfashinsa ka yaudare shi wannan alkawali ka tada wannan shine ake kira yaudara ita yaudara babban laifi ne daga cikin manyan laifuka wanda ya zama wajibi akan duk wani mayaudari ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya daina tun lokaci bai kurace masa ba domin laifi ne wanda sallah ko azumi ko zakka ko hajji ba sa kankare ma bawa iya abin da yake kankare ma bawa wannan laifi shine kyautata tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine anan malam ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'ida aya ta farko ubangiji ta'ala ke fada ya ayyuhallazina amanu ya ku muminai ma'ana ya ku jama'ar da kuka gasgata ubangijinku kuka gasgata manzanninsa auku bil uqud ubangiji ta'ala ya ce ku cika game da alƙawullan da kuka yi lafazin al'uqud jam'i ne na aqad ma'ana abin da kuka kulla don haka kasancewar wannan lafazi ne gamamme duk abin da kuka kulla tsakaninka da ɗan uwanka musulmi na alkawali ko wani cinikayya ko ma mai ne abin da shari'a ta zo da shi ta yarda da shi ta amince masa to ka tabbata wajibi ne ka cika da wannan alkawali wannan aya umarni ne allah subhanahu wa ta'ala yake yi ma bayansa cewa su cika alkawali don haka malamai suke faɗa al'amuru bi shay'in nahyun an ziddihi umarni game da wani abu cewa ku yi kaza to a kai tsaye kuma ana hannun ku game da abin da ya kishiyance shi menene kishiyar cika alkawali shine warware alkawali warware alkawali ku shine ainihin yaudara to don haka wannan aya malam ya zo da ita domin ya tabbatar mana yaudara haramun ce domin Allah ya umarci bayansa cewa su cika alkawali warware alkawali ku haramu ne shi ne malam ya zo da aya ta biyu na cikin suratul isra fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa auku bila ahadi inna la'ahada kana mas'ula ubangiji ta'ala ya ce ku cika da alkawali ya ku bayina sawa'an alkawalin da kuka yi tsakaninku da ni ko alkawalin da kuka yi tsakaninku da bayina alkawun biyu ne in ma tsakaninka da mahaliccinka ko kuma tsakaninka da bayansa alkawali tsakaninmu da ubangijinmu shine alkawali wanda babu wani alkawali sama da shi babban alkawalin da yake tsakaninmu da shi shine tauhidi kaɗaita shi da bauta wanda wannan alkawali kowa a cikinmu kafin ya zo duniya tun yana tsatsan mahaifinsa na farko annabi adam alaihi salam kowa sai da ya ɗau wannan alkawali cewa idan ya zo duniya zai kaɗaita ubangijinsa da bauta ba zai sanya masa kishiya a cikin haƙƙinsa wanda yake ɓanta da shi kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala yake ambata mana wannan alkawali a can cikin suratul araf wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun ubangiji ta'ala ke faɗa wa iza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum ka tuna musu lokacin da ubangijinka ya karbi alkawali daga gun bayansa 'ya'yan adam lokacin suna tsatsan mahaifinsu na farko annabi adam alaihi salam duk abin da adam zai haifa na zuri'a shi har zuwa kiyama gaba ɗayan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zazzage mu daga tsatsan shi ya ce da mu alastu bi rabbikum shin ba ni ba ne ubangijinku ma'ana mahalicinku abin bautarku ɗaya-ɗaya wanda ba ku da wani abin bauta face ni gaba ɗaya mu muka ce bala shahidina kwarai da gaske mun shaida mun tabbatar kai ne mahalicinmu kuma kai kaɗai ne abun bautar mu ba mu da wani abun bauta in ban da kai ubangiji ta'ala ya ce to wannan alkawali fa mun karɓe shi daga gunku an ta kulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha gafile dan kar a wayi gari kiyama ku ce da mu ai mu maraukana ne game da wannan alkawali ba mu san shi ba aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu ko kuma ku ce uwayenmu wanda suke gabanin mu sune suka yi shirka wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu kuma zuri'a ce wadda muka zo bayan su kenan sawun da suka taka mu inda suka bi mu sawun su ne muka menene laifin mu a fatuhuli kuna bi ma fa'alal mawdilun yanzu ya ubangijin mu ka hallakar da mu a sababin abin da mabarnata suka aikata to don haka alkawalin da ka ɗauka tsakaninka da ubangijinka dole ne ka cika da wannan alkawali za ka kaɗaita shi da bauta shine tauhidi ba za ka yi shirka da shi ba kuma ka ɗau alkawalin cewa duk abin da ya shar'anta maka na doka na yi za ka kwatanta gwalgwadon ikonka na hannuwa za ka hannu cikawa game da wannan alkawali wajibi ne shine allah ya ce wa auku bil ahad ku cika game da alkawalin da kuka yi to haka alkawali tsakaninmu da bayinsa duk abin da muka san alkawali ne yarjejeniya ce tsakaninmu da 'yan uwanmu kai ko da ma ba musulmi ba ne kuka yi alkawali da shi cika wannan alkawali wajibi ne warware alkawali haramu ne shi ne ubangiji ta'ala sai ya ce innal ahad domin shi alkawali kana mas'ula wato ya kasance abin tambaya ne ga ma'abucinsa duk wanda ya dau alkawali ya tabbata a ranar kiyama sai an yi masa tambaya game da wannan alkawali to wancan babban alkawali na farko ta Allah da bauta a ranar kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa za a zo da bawa a ce a ce masa yanzu inda a ce kai kake da duniya gaba ɗayanta da duk abin da yake cikinta za ka iya bayarwa ka yi belin kanka game da azabar wannan yini sai ce ya ubangiji na ya ce wallahi linkin linkin ta ma zan iya bayarwa ubangiji ta'ala sai ya ce na nemi abu mafi sauƙi daga gunka amma kaki na ɗau alkawari daga gunka cewa karka haɗa bauta da wani karka yi shirka da ni amma kana ce cewa sai kayi to don haka kwa duk wanda ya wayi gari a wannan yini na alkiyama in dai bai zo ma Allah subhanahu wa ta'ala a daidai ya zo yana mushirki to babu wani abu wanda zai iya yin belin shi game da azabar Allah a wannan yini to don haka wannan aya tana tabbatar mana cikawa game da alkawali wajibi ne sawa'an alkawali tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala ko alkawali tsakaninmu da bayansa don haka warware alkawali haramun ne kuma shine ainihin yaudara da ake fada don haka akwai wata aya wadda malam bai zo da ita ba tana cikin suratul an'am ita ma tana fa'idantar da haka kamar yadda Allah ya faɗa wadi ahadi lahi auku game da alkawalin Allah ku cika ma'ana duk abin da kuka yi alkawali tsakaninku da Allah to ku cika to haka alkawali cika alkawali tsakaninku da bayinsa wannan shi ma wajibi ne haka a can cikin suratul nahl wa aufu bi ahadillahi idza ahadtu wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila al-aya shi ne malam sai zo mana da hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un man kunna fihi manzon Allah ya ce tadudi guda hudu ko ka ce halaye guda hudu duk wanda waɗannan halaye guda hudu suka kasance game da shi manzon Allah ya ce kana munafikan khalisa wannan bawa ya zamanto tantagaryar munafiki ma'ana munafiki ne tsantsa babu wani gaurayi duk wanda waɗannan halaye guda hudu suka kasance tare da shi maza Allah ya ce kana munafikan khalisa ya zama taciccen munafiki wa man kanat fihi khaslatun minhunna maza Allah ya ce duk wanda tada ɗaya daga cikin waɗannan tadodi guda hudu ko duk wanda hali ɗaya daga cikin waɗannan halaye guda hudu ya kasance tare da shi manzon Allah ya ce kana fihi khaslatun minan nifaqi hatta yadaha tabbas manzon Allah ya ce yana da tada ta munafirci har sai an kai lokacin da ya daina ma'ana duk wanda yake da ɗaya daga cikin waɗannan halaye guda hudu manzan Allah ya ce to tabbas yana da hali na munafirci sai an kai lokacin da ya daina abu na farko manzan Allah ya ce iza atumina kana mutumin da idan an amince masa akan wani al'amari dukiya ko rayuwa ko mutunci ko wani zance kana sai ya yi ha'inci maza Allah ya ce to duk wanda yake da wannan hali to yana da hali na munafikai duk mutumin da ya amince maka akan rayuwarsa wani na baka amanar rayuwata to wannan cikawa game da wannan amana wajibi karka yi abin da za ka taɓa lafiyarsa saboda ya baka amana ne ta rayuwarsa shine wani ɗan uwa yake cewa yana dawowa daga hanyar kazawai akan babur wani ya tseda shi cikin dokar daji cewa ya dauke shi ya rasa yadda zai sai ya ce masa to na baka amana na baka kaina amana saboda za ka iya ɗaukan mutumin da zai iya yaudarar kai wannan shi ya ga cewa ya kamata lallai ya taimaka masa amma fa yana jin tsoro to shine sai ya ce na baka amanar rayuwata zan ɗauke ka amma amana to don haka mutum duk mutumin da ya amince maka akan rayuwarsa ko ya amince maka akan dukiyarsa ma'ana ya ɗauko ka takanas wana na saka ka cikin wannan dukiya na ka kula da ita ka sa ido abin da ke zuwa yake zauwa ko kuma na damƙa maka a zo a yi mu'amala ta kasuwanci dukiya ta ce abin da aka samu na riba zan baka kaza ni ma zan ɗauki kaza ko kuma shago ne na saka ka ka kula da wannan shago a duk lokaci kaza zan biya ka zan baka kaza to ka tabbata amana ce ya baka wannan dukiya ka ji zafinta sama da dukiyar ka wadda take ta mallakar ka domin duk abin da aka baka amana a kan shi to ka ɗauke shi da mahimmanci sama da abu wanda yake naka ka tsaya ka kula da wannan dukiya duk abin da ka san zai illanta wannan dukiya ya sa ta ja da baya to ka yi ƙoƙari bakin iya iyawarka ka kauce duk abin da zai bunƙasa wannan dukiya to ka yi ƙoƙari kuma ka yi gaskiya iya abin da ya baka izini na ka ci ka sha da 'yan bukatu waɗanda ba su taka kara suka karya a cikin wannan dukiya ya baka izini to wannan ba laifi ba ne amma duk abin da ka san ya wuce abin da ya baka izini to kar ka sake kai ba tare da ka tambaye shi ba saboda amana ce ya saka ka kuma Allah sai ya tambaye ka game da wannan amana a ranar kiyama saboda amana abu ce wadda take mai girma abu ce wadda take mai girma hakan musamman abin da ya shafi wato mutunci mutumin da ya baka amanar mutuncin shi yake gaya maka sirran kin shi da wasu abubuwa to wannan ka tabbata amana ce kai malamai suka ce in mutum yana faɗa maka zance ka ga ya waiwaya da ya ji wani motsi ya waiwaya to ka tabbata wannan zance amana ne bai ya halatta kai gaba da shi in ma za ka iya faɗa ma wani sai ka nemi izinin shi in shi ya baka izinin ka faɗa sannan ka faɗa amma in ka faɗa ma wani wannan zance ka ci amana to don haka babba ɗaya daga cikin sifofin munafikai shine cin amana ha'inci kenan kishiyar amana shine ha'inci mutum ya amince maka akan al'amari kuma ka ha'ince shi abu na biyu maza Allah sai ya ce wa'iza haddafa wato idan ya ba da wani labari kaza ba wato sai ya yi ƙari shine ma'ana sai ya yi ƙarya a cikin labarin abin da ya gani ko ya ji ba zai faɗa ba kamar yadda ya gani ko kamar yadda ya ji ko kamar yadda aka ba shi labari a asi ya ƙara wani abu a kai ya daɗa ko ya rage ko kuma ya canza ma wato zancen huska to wannan haramun ne sifa ce ta munafikai in labari ne aka baka to ka faɗa iya yadda aka faɗa maka karka daɗa karka rage kuma karka canza masa huska yadda za ta ba da wata ma'ana ta daban abin da ka gani ko abin da ka ji aka tambaye ka wane yaya wannan al'amari to iya yadda ka gani haka za ka faɗa iya yadda ka ji haka za ka faɗa wannan ita ce sifa ta mumine amma ka ba da labari ka yi ƙarya a cikin labarinka wannan sifa ce ta munafikai shine a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza haddafa idan ya ba da labari kaza ba wato sai ya yi ƙarya lafazin haddafa ma'akuzun ne min alhadis an ciro shi ne daga alhadis idan aka ce alhadis shine al-ikhbar ba da labari to amma anan idan ka ce wa idza hadafa wannan kuma kuskure ne kuma ma'ana ta canza in ka ce wa iza hadasa kenan ka mai da cewa kalimar daga hadas ne in aka ce alhadas shine bayan gari kenan dalun kin sai ka yi masa tashdid ka ce wa iza haddafa idan ya ba da labari kazaba kuma karka ce kazzaba idan ka ce kazzaba ya karyatar kazaba ya yi karya kenan a cikin labarin ya yi karya ba yadda ya ji ba haka ya fada sifa ta uku manzan Allah sai yake cewa wa idza ahada idan yayi alƙawari a gadara manzan Allah ya ce sai yayi yaudara a cikin wannan alƙawari kun yarjejeniya da shi kun yi alƙawari to daman kawai jira yake ka nuna yarda da amincewa ya ɗau lumfashin ka ya yaudare ka to wannan sifa ce ta munafikai sifa ce ta munafikai wanda don haka alkawalin da suka yi da Allah subhanahu wa ta'ala suka warware kamar yadda Allah yake faɗa wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakilu bihi wa tawallaw wa hum muridun to shine anan yace wa idza ahada idan yayi alkawali ghadara wato sai ya yaudara in ma alkawari tsakanin shi da Allah ko kuma alkawari tsakanin shi da 'yan uwansa muminai to sai ya yaudara wannan shine muhallin shahi wanda wannan gaba tana tabbatar mana cewa yaudara haramun ce sifa ce daga cikin sifofin munafikai kamar yadda ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sai ya ce wa idza khasama sifa ta hudu manzon Allah ya ce idan ya yi husuma ma'ana rikici ya hada shi da wani ana ja'in ja fajara wato sai ya wuce iyaka misali in wani rikici ya hada ka da shi kai masa zagi daya to shi sai ya maka biyu ko kai masa mari ɗaya shi sai ya maka biyu shi mumini iya abin da aka san shi in ma har rikici ya hada shi da wani to baya wuce iyaka in aka zagi mumini in ma ramawa zai yi kamar yadda shari'a ta ba shi damar ya rama to ɗaya zai yi kamar yadda ɗaya aka yi masa mumini ba a yi masa ɗaya biyu domin Allah ya faɗa faman ita da alaikum fa'atadu alaihi bi misli ma da alaikum wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi amma Allah subhanahu wata'ala sai ce wala in sabartum lahu khairul lisabirin kuma haka can ya faɗa wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmil umur daukan hakurin shine aka fi so a farko mutum yayi amma in har ka gaba ka iya jimrewa ba to shari'a ta baka damar za ka iya rama iya gwargwadon yadda aka maka to don haka wuce iyaka a wajen rikici sifa ce ta munafikai in ma har jayayya wani rikici ya haɗa ka da mutum to kar ka wuce iyaka ka tsaya iya yadda shari'a ta tsaida ka to don haka a takaice waɗannan sifofi guda hudu sifofi ne na munafikai duk wanda ya kasance yana da ɗaya daga cikin waɗannan sifofi to manzon Allah ya ce tabbas yana da sifa daga cikin sifofi na munafirci har sai an kai lokacin da ya daina kenan kowa ya binciki zuciyarsa ya binciki yanayinsa ya binciki ɗabi'arsa ɗabi'a ce ta munafikai wanda ya zama wajibi mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ku ya haɗa waɗannan sifofi guda hudu gaba ɗaya ga ha'inci in an amince masa ga ƙarya a wajen ba da labari ga yaudara in an yi alkawali ya warware in rikici ya hada shi da wani ya wuce iyaka to manzon Allah ya ce wannan shine tantagaryar munafiki sai ya daina waɗannan halaye da waɗannan sifofi guda hudu sai dai a nan abin da muke so mu gane a nan munafirci ne wanda yake karami domin munafirci kala biyu ne akwai annifaqul aqdi akwai annifaqul fi'li ko kuma mu ce annifaqul itikadi da kuma annifaqul amali akwai munafirci na kudirin zuci shine babban munafirci mutum ya ɓoye kafirci a zuciya ya bayyana imani akan harshe ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم wannan shine ake kira babban munafirci kenan ka kiraye shi annifaqul akbar ko kuma ka kiraye shi da suna annifaqul itikadi na biyun shine annifaqul asgar karamin munafirci ko kuma ka kiraye shi annifaqul amali munafirci a aikace su ne waɗannan sifofi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana kaga misali mutumin da yake cin amana ma ce ya kafirta ya bar musulunci sai dai mu ce masa cin amana haramun ne dole ne ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala amma ba za mu tuɓe masa riga ta musulunci mu ce ya zama kafiri ko da ya haɗa waɗannan sifofi guda hudu kaga makaryaci ba yadda za a yi ka kafirtar da makaryaci a aƙidar ahlus sunna wani jama'a ƙarya sifa ce ta munafikai amma ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci haka yaudara sifa ce ta munafikai laifi ne daga cikin manyan laifuka amma baya fitar da mutum daga cikin musulunci matukar bai halitta haka ba haka wuce iyaka a wajen rikici da jayayya sifa ce ta munafikai sai dai ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci matukar bai halitta ba don haka dai a nan sai dai ka ce wane yana da hali daga cikin halaye na munafikai kuma dole a yi masa nasiha a ja hankalin sai dina don haka dai a takaice wannan hadisi malam ya shigo da shi domin wannan gaba wa iza ahada badara munafiki mazan Allah ya ce idan ya yi alkawali yaudara yake ma'ana ya warware wannan alkawali don haka warware alkawali ku haramun ne shine ainihin abin da ake kira yaudara sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan umar da anas dan malik allah ya kara musu yadda gaba ɗayansu suna faɗa cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli ghadirin liwa'un yawmal qiyama manzon allah ya ce dukkan mayaudari yana da tuta tashi ta musamman a ranar kiyama tuta ta musamman idan aka ce alliwa shine wato diraku kenan a turance an gane ko a hausa me ake kiransa tuta ba larar wani hausa ce ko da ingilishi to ya sunan shi ha? to shine dai a hausa dai abinda aka fi sani tuta ake cewa kenan shine alliwa an kirayi tuta da cewa alliwa saboda in an yi ta akan ɗaura ta a jikin wata sanda ta sannan take nan naɗewa a jiki kuma ita ce ake kiranta raya an gane ko ita ce ake kiranta raya to shine mazala sallallahu salama yake cewa li kulli ghadirin na ga dukkan mayaudari liwa'un tuta ta musamman yawmal qiyamati a ranar kiyama akan kafa masa wannan tuta yuqalu akan fada a taron alkiyama a ce da jama'a hadhihi gadratu kula wannan ita ce yaudarar wani kuma har sai an hada da sunan mahaifinsa kamar yadda yake cikin wata riwaya daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda wanda riwaya tana cikin sahihul bukhari hadhihi gadratu fulan ibn fulan wannan ita ce yaudara ta wane ɗanwane ta wane ɗanwane a kama sunan shi a kama sunan mahaifin shi a taron alkiyama kowa ya san cewa ga laifinsa kowa ya san cewa mai yaudari ne wal iyazu billahi wanda yinin alkiyama yini ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake hada bayinsa gaba ɗaya farkon duniya da ƙarshenta hadha yawmul fasl jama'anakum wal awwalin to a cikin taron alkiyama gaba ɗaya bayan an kafa masa tuta kowa sai ya hango shi wane ɗan wane kuma gaya wannan ita ce bakin yau ita ce ce gwalgwadon yaudarar shi gwalgwadon yaudarar mutum gwalgwadon tutar da za a kafa masa a riwaya ta abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli gadirin na ga dukkan mayaudari liwa'un tuta ta musamman inda istihi ko ka ce ustihi ko ka ce istihi wato agun addubar shi ake kafa masa wannan tuta yawmal kiyamati a ranar kiyama yurfa'u lahu za a daga masa wannan tuta bi kadari gadarihi gwargwadon yaudarar shi in tacaccen mayaudari ne ya yawaita yaudarar jama'a to tutar shi za ta fi ta kowa bakin gwalgwadon yaudarar shi bakin gwalgwadon tutar shi wanda wannan hikima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ya kunyata ya kaskanta a idan jama'a kowa ya san cewa ba mutumin kwarai ba ne saboda kasancewar larabawa su a jahiliya al'adarsu tuta kala biyu suke da ita wanda ya cika alkawari akan zo daidai wurin kanshi ake daga masa farar tuta ake daga masa an gane ko idan ka ga an daga ma mutum bakar tuta to wannan mayaudari ne in mutum ya warware alkawari bakar tuta suke daga masa in ku ya cika alkawari farar tuta ake daga masa to ita wadda ake kafa ma mutum a ranar kiyama a addubar shi nan ake kafa masa kuma maimakon ai ita tuta sama ake daga ta to shi tashi saddawa za ta yi wali ya billahi kuma sai an bayyana shi kowa sai ya gan shi cewa ga laifinsa ita ce yaudara shine ya ce yurfa'u lahu za a daga masa wannan tuta bi kadari kadari manzon Allah ya ce gwargwadon yaudarar shi alaman zan Allah ya ce ku saurara wala kadira babu wani mai yaudari manzan Allah ya ce a'azamu kadira mafi girma ga yaudara min amiri amatin sama da shugaba na jama'a shugaba na jama'a babu wani mai yaudari sama da wanda ya shugabanci jama'a ya yaudare su wal iyazu billahi ina ga irin shugabanci na yau wanda daman asali ma akan yaudara ake gina shi a zo a yi tama mutane alƙawulla na banza za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza kuma alhali shi kanshi ya san ba zai yi ba ka zo ka jagoranci jama'a a matsayin wakilinsu kai musu alkawari ko kuma a zo a damƙa maka jagoranci na jama'a ka ɗau alkawari za ka yi kaza ka ɗau alkawari za ka yi kaza kuma kai kanka abin nan da kake faɗa ka san ba za ka yi ba yaudara ce kawai wal iyazu billah me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu mayaudari sama da wato shugaban jama'a babu wata babu wani mayaudari mafi girma ga yaudara sama da shugaban jama'a me yasa saboda kasancewar illar yaudarar shi takan hada jama'a da yawa yanzu misali wanda ya zo ya dauki alkawari ya ce zai yi kaza zai yi kaza aka yarda aka amince aka shugabantar da shi idan bai cika wannan alkawali ba gaba ɗayan al'ummar da suke wannan ƙasa gaba ɗaya ya yaudare su ya ci amanarsu kuma kowa sai ya masa tsaye a ranar kiyama don haka yaudara haramun ce kuma yaudara mataki-mataki ce wannan hadisi yana nuna mana girman laifi na yaudara a ranar kiyama mayaudari za a kafa masa tuta ta musamman a addubar shi kuma kowa sai ya gani a filin alkiyama wal iyazu billahi kuma za a kiraya a sanar a cikin jama'a cewa wannan ita ce yaudara ta wani dan wani wani dan wani sai an kama sunan shi da sunan mahaifin shi kowa ya san shi kuma kowa ya gan shi wal iyazu billahi ya kunyata ya kaskanta a gaban jama'a kuma sannan kuma abin da zai biyo baya na sakamako ya biyo baya wannan wai kaskanci ne da zai yi kafin azabar Allah wadda zai wadda zai wadda za a jefa shi a ciki gwargwadon yaudarar da yi to don haka a takaice yaudara haramun ci kuma babu yaudara mafi girma sama da yaudara ta shugaba wannan tafi komai muni abun Allah subhanahu wa ta'ala sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah yake faɗa ƙalallahu ta'ala ubangiji mai girma da ɗaukaka da kansa yake faɗa hadisi ne alƙudisi lafazin daga bakin manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake amma ma'anar daga gun allah subhanahu wa ta'ala take allah ne da kansa yake faɗa yake cewa salafatun uku daga cikin mutane manzon Allah ya ce ana ubangiji ta'ala ya ce ana khasmuhum yawmal qiyama ni ni ne lauyansu a ranar kiyama ma'ana da ni za a yi jayayya ba da wani ba an gane ko ma'ana da ni za a yi jayayya ba da wani ba Allah ya ce salasatul mutum uku ana khasmuhum ni ne abokin jayayyarsu a ranar kiyama ma'ana da ni ne za a ja ba da wani ba farko ubangiji ta'ala ya ce rajulun a ɗabi mutumin da ya ba da alkawali da ni sun magadara sannan ya yaudara ka zo ka lallaɓi mutum ka haɗa shi da allah ka haɗa shi da girman allah ka ce masa wallahi tsakanina da allah abin nan ka zazaye saboda ka hada shi da Allah ya yarda ya amince maka kuma ka yaudare shi Allah ya ce to da ni za a yi jayayya a ranar kiyama duk mutumin da ka hada shi da Allah saboda hada shi da Allah da ka yarda ya amince ya baka haɗin kai kuma ka yaudare shi to ka tabbata da ubangijin ka za ka yi jayayya a ranar kiyama akan wannan yaudara da kai menene mafi yawan wannan a cikin jama'a a yau sai mutum ya zo ya maka daɗin baki kamar zai nuna ma ka'aba ya haɗa ka da girman Allah ka ba shi haɗin kai ka yarda ka amince ashe shi kawai fama yake daman ya ɗaunin fashin ka yaudare ka ya yaudari kansa kuma da Allah zai yi jayayya a ranar kiyama Allah shi ne zai yi jayayya a madadin ka kai wanda aka yi yaudarar koma gefe da ubangijinka ne za a yi jayayya shi ne ya ce rajulun farko mutumin da a'a ya ba da alkawali da ni thumma gadara sannan kuma sai yi yaudara bayan ka hada shi da Allah kuma ka yaudare shi wani har sai ya maka rantsuwa da Allah wai dan ya karfafa ma cewa abin nan da gaske yake wal iyazu billahi ka masa rantsuwa da Allah kuma ka yaudare shi in ba dan wannan rantsuwa da ka masa da Allah yaya za a yi amince da kai a matsayin shi na mumini da yake ka masa rantsuwa da Allah ka hada shi da Allah to ya yarda ya amince kuma ka yaudare shi akan haka kenan baka san girman ubangijinka ba na biyu mazala salallahu salama ya ce wa rajulun ba a hurra da mutumin da ya sayar da abu wanda yake yantacce fa aka da sama na huye ci kudinsa ba a hurran wannan yana da faɗi da yawa in aka ce hurran abu wanda yake yantacce misali mutumin da ya kama ɗa ya je ya sayar da shi a matsayin bawa ya ci kudin to wannan hadisi ya hau kansa ba a hurran mutumin da ya sayar da abu wanda yake yantacce abu yantacce kayan jama'a kayan gwamnati kenan an gane kayan gwamnati nawa ne ne kayan jama'a ne ba kowa ba ce gwamnati jama'a ita ce gwamnati in aka ce wannan fili ne na gwamnati idan ka je ka sayar da wannan fili na gwamnati ka ci wannan kuɗi to ka tabbata da allah za ku yi jayayya a ranar kiyama motar gwamnati ka je ka sayar da ita ka ci kudin da Allah za ku yi jayayya a ranar kiyama kayan jama'a ne ka ci duk wani abu wanda yake intacce kayan jama'a shine ake kira alhur to duk wanda ya ci kayan jama'a kayan gwamnati kayan ƙasa to wannan da Allah subhanahu wata'ala za su yi jayayya a ranar kiyama wal iyazu billahi shine ya ce rajulun ba a hurra mutumin da ya sayar da abu wanda yake yantacce kenan abu wanda yake na jama'a kayan ƙasa kayan gwamnati in aka ce wannan fili ne na gwamnati taki ɗaya wallahi da ka ci wannan fili taki ɗaya gara a ce ka ci kare dubu na mutane daban-daban saboda su waɗannan mutane wani zai iya yafewa wani ba zai yafe amma kayan jama'a in ka ci wani in ya yafe wani ba zai yafe ba domin dukkan jama'ar da suke wannan ƙasa kayansu ne kuma kowa sai ya maka tsaye a ranar kiyama ya ce hakkin shi ake ke so to ina masu kashe titi wal iyazu billahi titi ne an fitar da shi na jama'a ne a zo a kashe titin gaba ɗaya kwata-kwata ko kuma a zo a rage wannan titi kuma alhali ba akan ka'ida ba ne ga yadda ita gwamnatin ta hudda shi amma sai a biyo ta wata hanya a zo a rage wannan titi a sake lalawa a sake kasawa kuma ɗan abin da ya fito kuma su saka aljihunsu ko kuma wannan fili ne an fitar da shi saboda maslaha ta jama'a an fitar da shi fili ne wanda za a yi makaranta in ma islamiyya ko makaranta ta boko ko fili ne an fitar da shi domin yin likita ko fili ne an fitar da shi domin wani taro na jama'a shakatawarsu kenan kawai wani sai ya zo ya yi takardu ya sayar da shi ya saka wannan kudade aljihun shi to duk jama'ar da suke kasar gaba ɗaya kowa sai ya mishi tsaye a ranar kiyama domin ya sayar da abu wanda yake yantacce kayan jama'a kayan da wani ba zai iya buga gaba ya ce nawa ne to wannan shine ake kira hur wanda kaya ne na kowa na jama'a ne kowa yana da 'yancin ya zo ya amfana da shi ya bar shi abin da yake to don haka wannan wani laifi ne babba wani iyazu billahi wanda ya kai matuka a wajen muni wanda ubangiji ta'ala ya ce da ni ne za a yi jayayya a ranar kiyama don haka in har mutum yana ganin cewa ba wani wanda ya isa ya tankwasa shi a nan duniya to ai akwai ranar kin dillanci ranar da hausawa suke cewa rigar sarki ta ɓace idan aka ce wani kai dillali ne sai ce mine ne ake nihi da dillanci mine ne dillanci to ranar kiyama haƙuƙuwan jama'a dole za a dawo ma da masu kaya kayansu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi la tu'addunna al-huquqa ila ahliha rantsuwa nake da ubangiji na tabbas manzon Allah ya ce sai kun mayar da hakukuwa ga masu su a ranar kiyama manzon Allah ya ce hatta yuqada lishatil jalha'i min shatil qarna sai an yi sakayya tsakanin dabba mai kaho da wadda take marar kaho misali akuya ta tunguji tinkiya da kahonta a nan duniya tinkiya ba ta da kaho a ranar kiyama Allah sai ya halicci kaho na musamman ga tinkiya domin ta rama tunguzan da akuya ta yi mata to an yi sakayya tsakanin dabobi kai jin ka kaci banza ka danna kayan jama'a shikenan kawai a wayi gari shikenan an wuce da wurin to don haka shine anan ya ce wa rajulun ba a hurran wato da mutumin da ya sayar da abu wanda yake yantacce ma'ana ya kama ɗa ya je ya saida shi a matsayin bawa ya ci kuɗin ko kuma ya saida abu yantacce misali kayan jama'a kayan gwamnati ya ci kuɗin mazan Allah ya ce da ubangiji ta'ala ya ce da ni za a yi jayayya ba da wani ba na uku mazan Allah ya ce wa rajulun ista ajara ajira wato da mutumin da ya ɗauki lebura aiki fastaufa minhu wannan lebura ya cika masa aikinsa walam yi udihi ajrahu kuma bai ba shi ladan shi ba ka zo ka ɗauki mutum aiki nawa za ka mun aiki kaza kuka yi yarjejeniya kuka dandance ya gama aiki kuma ka danne masa haƙƙin shi ka ƙibiya to da Allah za ku yi jayayya a ranar kiyama. mutum nawa ne suke danne haƙƙin jama'a ka ɗauki mutum bawan Allah ya yi wahala ya maka aiki ya gama aikin nan amma shi kenan wai biyan shi haƙƙin shi ya zamanto aiki to wanda aka danne masa haƙƙinsa duk leburan da aka danne masa haƙƙinsa to ya tabbata Allah shine lauyan shi a ranar kiyama da Allah za a yi jayayya kaga wannan yana nuna mana girman laifin tauye haƙƙi na jama'a musamman lebura don haka shari'a ta yi umarni duk ma'aikacin da ka ɗauke shi aiki ya gama ma wannan aiki da kasa shi to kafin jifin shi ya bushe maza Allah ya ce maza a bashi haƙƙin shi in jingar wata kuka yi da shi wata yana mutuwa ka biya shi haƙƙin shi kar ka ɓata masa lokaci sai an ringa kai kawo wannan zalunci ne cin amana ne to don haka a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin nuna mana girman laifi na yaudara yaudara haramun ce don haka duk wanda ya ba da alkawali da Allah ka haɗa mutum da Allah kuka kulla alkawali ya yarda da kai ya amince maka sannan ka yaudare shi to wannan fa ka ɗau laifi wanda yake mai girma wal iyazu billahi dole ka je ka nemi yafiya ka maida masa haƙƙinsa in ko baka yi haka ba to ka tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala za ku yi jayayya a ranar kiyama kuma dole sai ka amayo masa da haƙƙinsa nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك